المفعول معه ما بعد واو مثل معلى متبعة من قبلة ينصب مفعولا معه بسابق من نحو فعل ورجاح لضعف عطف وليجب إن لم يباح الاستثناء ما استثنت إلا موجبا تم منصبي وبعد نفي أو شبيهه اشتبي اتباع جنسي ونصب من قطع وأبدلت تميم ذا إن يستطع لسابق في غير ليجب الأتم نصب وفي التفريع إلا كالعدم وجرر بغير وهي كاسم إلا وبخلا حشا عدم صب فعلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan dare daren lahadi zai zamo daren ashirin da biyu kenan ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara da dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda zai daidai da bakwai ne ko takwas bakwai ko ga watan nuwamba watan sha ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara 2020 daidai mun haɗu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan babban makaranta mai suna abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu a wannan gari namu na argungu muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya yi muna jagora a kan al'amuran da muka sa gaba a ci gaba da darasi na nahau da muke gabatarwa a kowane sati a cikin wannan littafi mai albarka mai suna at-tuhfatul wurdiyya wallafar babban malami Umar ibn Muzaffar ibn Umar wanda yake da kunya da abu hafsin wanda ya fi shahara da ibn al-wardi rahimahullah ta'ala muna roƙo Allah shi ƙara masa rahama ya rubuta wannan ƙaramin littafi ta fuskar shafukan littafin amma kuma idan mun kalli matsalolin da malam ya kunsa masa za mu ga cewa wannan littafi babba ne kamar yadda muka yi ta karatu tun daga darasi na farko har zuwa wannan darasi da za mu ci gaba wanda shi ne darasi da goma sha biyu insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon baiti na 61 a ƙarƙashin babi na almaf'ulu ma'ahu almaf'ulu ma'ahu wannan babi babi ne mai matuƙar mahimmanci kuma mai ɗan rikitarwa hatta a wurin waɗanda suke da alaƙa da karatu to za ka ga wannan babi yana kawo musu rikici abinda kuma yasa yake da ɗan rikici saboda yana ɗan da alaƙa ko ya yi kama da wani babi wato babu al'ataf babi na adafi a to su ko kuma zamansu kamar sun yi kama da juna to wannan yasa yake da wahala fahimta wasu sai su ɗauka adafin kamar shi ɗin ne al-mafa'ulu ma'ahu wanda ba haka bane suna da bambanci kamar yadda za mu ji a tumala ya kawo baitoci guda biyu wanda wayannan baitoci guda biyu suna ɗauke da matsaloli masu yawa to amma dai za mu ambaci wayanda suka suka fi mahimmanci wayanda za su taimaka domin mu ƙara fahimtar shi wannan babi idan ce almaf'ulu ma'ahu shine suna wanda zai zo da nasba kamar yadda za mu ji malam zai yi bayani kuma zai biyo bayan wawun wanda wannan wawun tana da lala akan cewa akwai ma'iyya ba musharaka ba akwai ma'iyya tare da shi sunan da abin da a gabanin ita wawun din wanda ita ake kira wawul ma'iyya to muna da wawul ataf to da yawa wasu daga cikin makaranta ba sa bambance wannan babukan guda biyu saboda rudunsu akwai inda za ka ga in an zo da su sai ka gaba sun yi kama da juna akwai inda dole ne a yi adafi da wawun shi kuma dama adafi ɗaya ne daga cikin attawabe hukuncinsa hukuncin almatufu alai in kana marfu'an to shi ma zai zama marfu'an in kana mansuban shi ma zai zama mansuban in kana majruran shi ma zai zama majruran to amma shi almaf'ulu ma'ahu wanda zai zo bayan wawul ma'iyya shi da'iman zai zamo mansubi zai zamo mansubi to malam ya kawo mana wasu alamomi wayanda da su zamu rarrabe tsakanin wawun ta'dafi da kuma wawun ta ma'iyya shi al'ataf kawai yaqtadi al-musharaka tarayya kawai an haɗa kaza da kaza ita kuma wawul ma'iyya tana hukuntar da kawai alma'iyya kaza yana tare da kaza ba babu musharaka tsakaninsu duka dai wannan za mu ji insha Allah ta'ala to kun san matsalar malam shi bai kawo ma misali sai can ba a rasa ba bai cika kawo misalai ba ya daga cikin wahalar littafin sai can ba a rasa ba sai dan kawo misali kwaya daya sai dai ya kawo maka masail kai da kanka ka shiga cikin alkur'ani ko hadisai ko kuma al'abiyat ko kuma misalai na larabci da za ka iya fitowa da su to shi za mu ga kamar karatun bai gudu saboda dole sai an tsaya an fitar da abubuwa sannan ne za a fahimci abin da shi malam yake nufi to shi da yake cewa ma ba'da wawin abin da ya biyo bayan wawun wato suna wanda ya zo baya ga wawun ita wannan wawun din mithlima ko wato ma'anarta guda da ma da za ka ɗauke duk inda ta kan zo to ma'ana ta huwa wannan wurin amma in ka ɗauke ta ka azama kaga siyaki ya lalace ma'ana ta rikice to wannan ba wawul mai iya ba ce wannan alama ta farko ke da za ta rarrabe baka da ita da wawul abaf wanda ita wawul abaf ba haka take ba idan ka ɗauke ta to sai a samu matsala ma'ana za ta rikici za ta rikici to shi yasa sai ta akili sai ce la mutbi'a amma ba wawul adafi ba shine ma'anar la mutbi'a banda wawul adafi ba ita nake nufi ba wani da karfafa maka ne magana sada ya na cewa misli ma misli ma wawan din da ta zo da ma'anar ma'a shi yasa aka kira ta wawul ma'iyya an yi kaza tare da kaza ko kaza na biyar kaza la mutbi'a ba wawun din da ake kira wawul aqaf ba wadda ita kawai itiba'i take bewa da sunan da ya zo baya gare ta akan sunan da ya gabace ta alama ta gaba min fadlatin kuma sunan nan ya zamo falala ma'ana falala kar ya zamo ginshiki na magana ya zan ko da shi ko ba da shi ba magana ta cika amma in ya zan sunan da ya biyo bayan ita wawul ma'iyya din in aka ɗauke shi ma'anar ba za ta zama za ta roshe to wannan ba za ta zama wawul ma'iyya ba kuma sunan ba zai zama mansubi ba to ya samu wannan sharuɗa mi za a yi bala ya ce yunsabu maf'ulan ma'u sai awa maf'uli ma'ahu nasba idan wawul ma'iyya ta cika wayannan sharuɗa amma in bata cika ba to ba za a yi nasaba ba ba za a yi ba za a yi nasaba ba to wannan shine alamomin da malam ya ambata nata misali idan ka ce misali sirtu wannila sirtu wan nila ma'ana na yi tafiya ina bibiyan gabar teku ba wai ina tafiya tare da teku ba shi ake nufi ba dama laraba duk sanda ka ji sun ambaci lafazin annil to galiban ba nil din suke magana ba ko dai suna magana akan gabarsa ko kuma ruwan nasa sirtu wannila e, na yi tafiya tare da bibiyar gaban teku wannan wawul wawul iya ce annila wajibi ne ya zama manso me yasa saboda ya cika sharuɗan nan da ya ambata na farko za ka iya cire wawan ɗin ka ce sirtu ma'an nili alma'ana sahih sirtu ma'an nili in ka faɗi haka ma'ana na nan lafiya lau na ɗaya ke na biyu kuma in ka gada ma za ka iya cire nil ɗin kuma ma'ana ta inganta misali za ka iya ce a sirtu wal ma'ana sahih sirtu na yi tafiya kinan wannil annil falalaci ragowa ne kingi ne ko da shi ko ba da shi ba alma'ana ya sihu alma'ana ya sihu na ɗaya ke sannan cikin abin da bai ambata ba sunan da aka gabani ita wawul ma'iyya daga cikin alamominta ya zan ba zai yi a ɗauke shi a kawo sunan da abba ya gare ta ba misali sirtu ɗin nan tu ɗin nan bayyuwa ka ɗauke ta ka kawo annilu bai halatta ka ce tsaran nilu ba nilu ya yi tafiya saɓanin akasi sirtu na ya tafiya kaga anan annil bai iya tsaya madadin tu damirul fa'il hmm to wannan sune alamomin wawul mai'i sune alamomin wawul mai'i to saboda haka kamar yadda zai ambata wanne ladin da aka ambata abin da ya masa nasaba shine sirtu din wannan fi'ili bayan ya rafa'anci damirul fa'il sannan kuma yanda sabci al-maf'ul ma'ahu yanda sabce shi wannan ke saboda haka shi yasa anan bai yiwa ka ce sirtu wannilu in ka ce haka kayi a dafi ke kaya adafin annilu akan damirul fa'il to wannan bai halatta ba saboda shi adafi ka'ida adafi ba a yin adafi sai ga sunan da sai in ya zan in aka dauke al-ma'tufu alaihi za iya kawo al-ma'tuf a mahallinsa kowannen suna iya zama mahallin wani misali ja'a zaidun wa amru kowanne da amru da zaidu kowa na iya zama mahallin wani ja'a zaidun wa amrun zaka yi cewa ja'a zaidun zaka yi cewa ja'a amrun to wannan shi ake kira adafi bisabiqin min nahwi fi'lin kuma wannan nasabar da aka ce wa yunsabu maf'ulan ma'ahu wannan nasaba ana yin ta ne bisabiqin min nahwi fi'lin da fi'ilin da ya gabace shi abin da yake yayi kama da fi'ili wanda ya gabace shi kenan sirtu wan nila abin da ya nasabci al maf'ulu ma'ahu shine fi'ili fi'ili fi'ilin da ya gabata ko hmm sirtu sir fi'ilun madin mabniun ala sukuni litisalihi bi dhamir al fa'il wa dhamir al fa'il barizun muttasilun mabniun ala dhammi في محل رفع فاعل الواو والمعية مبني على الفتح النيل المفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تولنا النصب أنت عامل إنشي شيني وانا فعل دي قباتيش فعل دي قباتيش شيني مسعيك don zai gaya mana a ina ne ake yin nasba ma'ana suna ya zama almaf'ulu ma'ahu sannan a ina ake yin adafi akwai inda kana da damar baka da damar kai adafi sai dai kai nasaba akan almaf'ulu ma'ahu akwai inda kuma baka da damar kai wannan nasaba sai dai kai al'adaf to shi da yace warajah ya rinjaya ma'ana nasaba ta rinjaya li du'afi aqafin idan ya zan an ka ce ai adafi akwai rauni kama wancan da muka bada misali hmm? ko kuma shi wancan wajibi ne ba shi nake so in kawo ba kamar ka ce misali kuntu to sai dai ka ce wa zaidan baka cewa wa zaidu domin ala'atafu ala damiril fa'ili da'ifun fil arabiyya ba a yin adafi ga zamiri ba tare da an maimaita zamirin munfasilun ba yanzu in kana son ka yi adafi sai dai ka ce ƙumtu ana wa zaidu amma ƙumtu wa zaidun haza da'if to ana abin da ya zama arraji ka ce ƙumtu wa zaidan amma in ka kawo zamirin munfasil shi ke wannan shi ne tsari alkur'ani mine ne faƙulla ya adam muskun an ta wa zaujuka aljanna kaga da za a yi adafin wa zaujuka sai da aka babaita zamirin munfasil anta uskun anta kaga sai da aka yi wannan wanda shi ne tsari na alkur'ani to shi yasa malamai da yawa daga cikin alkurra ko kuma malaman nahau suka rauna na kira'at ta kullaha allazi tasaaluna bihi eh wal arhami akwai ƙira'a wal arhami wal arhamu idan ka ce wal arhami sai zama adafi ne akan bihi sai zama an yi atafu ismu zahir alal mudmari to wannan yana da rauni tun da ba a maimaita ba ba a yawwa ba a maimaita ba to saboda haka ko dai a maimaita damirul munfasil a ambace shi sannan ayi adafi ko kuma a sake a sake maimaita in majaruri ne a kawo masa harfin jarra shi wannan sunan to a yi wa'annan wuraren ya halatta sai a yi adafi kamar can fakasafina bihi wa bidarihil arda kaga fakasafina bihi aljaru wal majarur wa bidarihi ba a ce wa darihi ba to a wayannan wuraren ya halatta saboda haka kuntu wa zaidan zaka ci ko wa amran sai zan wa amran nan sai zan alwawu wawul ma'iyya zaidan almaf'ulu ma'ahu mansub limaza saboda na annasbu huwa arrajih wal atafu da'if eh in kace ka ya dafi to kuma akwai rauni eh to wannan shi ne abinda yake magana wani yajib illam yubah to akwai inda ma wajibi ne ka yi nasaba illam yubah in ya za a ɗafi a nan bai halatta ba kama wancan da muka ba da misali sirtu wami wannila sirtu wannila a nan ba ka da dama ka ce wannilu domin annilu la ya siru bai yiwa ka ce tsaran nilu tsara tunan wajibi ne ka ce wannila ba ka da wata dama in ba yawwa in ba nasu ba ko kuma yadda suke cewa istawal ma'u wal khashabata to shi ma nan baka da dama ka yi adafi istawal ma'u ka ce wal khashabatu haza la yajuzu hmm? yawwa don bayyuwa alkhashabu ya tsaya madadin alma bayyuwa saboda haka dole ne a nan wajibi ne kai me kai nasu tunda in ka ɗauke wannan na farkon wancan ba zai tsaya madadin sa to shi yasa aka ce wajaban nasu to akwai inda kuma wajabal ataf dole ne kai adabi ba dama kai nasaba na misali kamar ka ce taqatala zaidun wa amrun tunan ba dama ka ce wa amran taqatala zaidun wa amrun me yasa malamai suka ce saboda in aka ɗauke shi na ƙarshen amru to ma'ana ba sai ta rikici don a larabci ba a ce a taqatala zaidun zaidu ya yi fada mutum shi ɗaya na fada idan kacce zaidu ya yi fada ana sauraren to da waye fada kaga bai zama falala ba ke kenan umda ne karku manta da ka'idar da ya ambata min fadlatin to shi sa ba daman nan kace ta katala zaidun wa amran sai dai ta katala zaidun wa amran to wal huna wajaba al dole ayi dole a yi adafi to wannan ita ake kira waw almaina kamar misali la ta'kulu samaka wa tashraba al-labana hmm yawa in ka ce wa tashraba al-labana to wannan waw wawul ita ba wawul maiya ce domin ana iya ɗauke fi'ilin a kawo mazdari la ta'kulu samaka hmm za ka iya cewa kuma wa shurban labani la ta'kuli samaka wa shurban labani kar ka hada cin kifi da shan nono dama shi ne abin da ake yi kana cin kifi kuma tare da shan nono shi ne abin da ake nufi in ka ce la ta'kuli samaka wa tashrabin labana karka ci kifi kuma karka sha nono nan duka an hana ka nan a nan alwawu wawul ataf ana adafi ne amma a can wawul mai iya ce la ta'kuli samaka wa tashrabil labana to kowane an hana fiska ta uku la ta'kuli samaka wa tashrabul labana karka ci kifi amma ka samu ka sha nono eh an hana ka cin kifi amma an baka dama in kana da ra'ayi kai me ba hana ka duka ba kifin dai abba aso ka ci to anan wawu wawu listinaf eh alwawu wawu listinaf la ta'kul samaka wa tashrabu bil raf'i to wannan shine abin da ya ambata anan da fatar mun fahimci abin da ake kira wawul mai'iyya ko saboda haka akwai inda kuma arrajihu shine al'aqaf wan nasbu da'if kamar misalin da muka fara kawo ja'a zaidun wa amrun to wal huna al atafu huwa sahih huwa rajih wan nasb dha'if eh saboda haka kace jaa zaidun wa amrun yafi saboda kace jaa zaidun wa amrun yayi amma dai fihi dha'f fihi fihi dha'f fuskokin dama guda hudu ne eh inda wajibi ne kai nasaba da inda wajibi ne kai adafi da inda abin da ya fi inganci kai nasaba amma ka samu kai adafin sai dai adafin yana da rauni da inda kuma abin da ya fi shi ne kai adafi ka iya yin nasaba amma nasaba din da rauni fuskoki guda hudu su yake ishara zuwa gare su ana to sai alistisna babi na biyu ko? abinda ake kira alis tisna'u lafazin alis tisna in an ce alis tisna abinda ake nufi shine ikhrajul hukumi ba'da isbati ikhrajul hukumi ba'da isbati a fitar da hukunci bayan kuma an tabbatar da shi ka tabbatar da hukunci kuma daga baya sai ka sake zuwa ka fitar da shi ko ka fitar da wani abu daga cikin hukuncin eh ko kuma ikhrajul isbatul hukmi ikhrajul hukmi ba'da isbatihi shine kamar misali ka tabbatar da abu sannan daga baya kuma sai ka sake dawowa kuma ka fitar da wani abu to wannan ana kiransa da alistisna shi zamu karatu a yanzu cikin baitoci guda hudu a shi alistisna shi ma yana daga cikin babuka da yake yi ɗalibai wahala wahalar ganewa kai har ma malamai waɗanda ake kira malamai za ka ga a babin alistisna in kana saurarin karatunsu za ka ga akwai matsaloli inda ya kamata a yi nasaba sai kaga suna rafa inda ya kamata a yi rafa sai kaga suna nasaba saboda babe ne da yake buƙatar mutum ya kwantar da hankalinsa ya fahimce shi eh babi ne mai mi mai matukar mahimmanci kuma yana daga cikin babuka waɗanda an nesa cikin littattafan na hau shi yasa wani ko da zai kai ga alistisna ya riga ya fara gajiya ya riga ya fara gajiya da dawo eh kamar kamar babin gado ne a littattafan fikiyo to za ka samu matsala shi gadon nan gashi da yan wuya-wuya kuma sai malamai suka ɗauko shi suka jefa shi ƙarshen littafi wadda za ka kai gadon littafin ma ya ishe ka madada a kawo shi farko-farko tun kana jin shauƙi sai suka ɗauke shi suka kai shi ƙarshe la'akari da cewa yanzu ɗan adam an riga an yi bayanin abin da ke da alaƙa da rayuwarsa ya riga ya bar duniya to da kaji ana magana gado to littafi ya kai ƙarshe ke to wannan sai sa da dama da yawa daga cikin ɗalibai ko malamai ba sa iya tsaya su fahimci ilimin gado sannan kuma yana daga cikin fannin na malamai ba su yawaita rubuce-rubuce a kansa ba shi kaɗai a ce a ware gado kawai shi kaɗai za a yi rubutu an yi amma dai ba yawa sosai ba yawa mafi yawanci sai dai ka same shi cikin jimillar littattafai a kuma kaga fanni ne mai matukar muhimmanci wanda ba za a kira ka malami ba sai ka iya rabin gado wannan kenan a tumala ya ce mastasnatilla mujaban sun mansibi wa ba da nafiyin aushe bihi history ya ce mastasnat illa duk abinda illa ta togaci dama akwai adawatu alisisna abin da ya kamata mu sani akwai alisisna akwai adawatu listisna na'urori kayan aiki waɗanda ake istisna'i da su zai ambace wasu daga ciki mafi mahimmanci ɗaya daga cikinsu wadda ummul bab ita ce illa yayin nan gatana ya fara kawowa ko sannan akwai almustasna minhu almustasna minhu sannan akwai almustasna akwai almustasna to wannan dole ka fahimce su idan ce adawatul istisna shine na'urorin da ake amfani da su a yi togaciya kamar illa misali da sauran waɗanda za su biyo baya almustasna minhu shine wanda za a fitar da hukunci daga gare shi bayan an tabbatar da shi kuma a dawo daga baya a fitar almustasna shi kuma wanda an ka fitar daga gare shi to dama wanda ya fi wahala shi ne almustasna ɗin shi almustasna minhu zai zo ne ƙabla illa ƙabla al'adat kame a ambaci harafi za a kawo shi ko suna wasu daga cikinsu akwai sunaye almustasna shi kuma zai zo ba da illa ba da illa to dama shi wanda zai zo bayan illa ɗin nan shi ne da yawa yake rikitar da tullabul ilm babi ne mai matuƙar mahimmanci gaskiya lokacin da za mu kammala nce a kan wannan maudu'i ne yi rubutu na yi project bayan za haka insha Allahu muna nan muna sun mu mai da project ɗin littafi ko wasu abubuwa da muka kakkara akwai malamai da dama da na ba su duba insha Allahu za a bai da shi littafi sunan maudu'in suwarun min asalibin listisna alwarida fi suratul a'raf suwarun min asali bil istisna'i alwarida fi suratul a'raf sunan mawdu'in ke to daga an bi a suratun daga farko haƙar shi na farko istisna'i nawa ya zo sai da aka kididdige kaza ne sannan kala nawa ya zo sannan adawatu din nawa suka zo a sura din sannan kowane istisna'i menene sirrin da Allah ya kawo shi anan me bambancin shi da na biyu da na uku da har zuwa na ƙarshe me hikima me sakon da ke ciki menene fa'ida to wannan shine insha Allah in Allah ya ara mana lokaci littafin ya fito za a amfana kware da gaske san shekara ma goma sha ɗaya yanzu da suka wuce to duk abin da aka togace da illa mala ce mujaban tamma eh kuma istisna'in nan ya zamo mujaban ma'ana wanda aka tabbatar ba a kore ba alkalamul mujab shine al-musbat ghairu manfiyin abinda aka tabbatar wanda ba a kore ba ma'ana ba a kawo harafin nafayi an ka kore jumla ɗin ko ibara ɗin ba sharaɗi na farko kenan tamma kuma ya cika a dawatu alistisna an same su an samu ɗaya daga ciki sannan an samu almustasna minhu sannan an samu almustasna to wannan shi ake kira alistisna ko almustasna الموجب التام الموجب التام to idan an samu duk almustasna ko istisna'i din da ya cika wayannan sharuɗa to in sibi sunan da yazo bayan illa kai mai nasaba so da haka da kaga istisna'i sai ka tsaya ka duba in ka ga babu harafin nafayi na ɗaya kenan sannan an ambaci rukuni na farko ginshiki na farko almustasna minhu to sunan da zai biyowa bayan illa din nan ya kai mai nasaba wannan wajibi ne kuma muttafaqun alaihi ne bainan nuhat misali jaa alqaumu illa zaidan mutane sun zo banda zaidu a gani jaa alqaumu mutane sun zo al'asulu zaidu na ciki don zaidu mutum ne to in kace ja alƙaunmu ka ka tabbatar da tafiya akan duk wani wanda ke ɗaukar sunan mutum ko kuma iya mutanen da kake nufi amma ce wadda kai illa zaidan to wannan ana kiran shi alistisna domin ka fitar da zaidu daga hukuncin tafiya yanzu baya daga cikin waɗanda suka zo baya daga ciki to za mu ga ja kun ga ba a kawo wani harafi na korewa ba ba a ce ma ba ba a ce la ba ba a ce babu wani nafayi sannan mun samu alƙaunmu alƙaunmu shine almustasna minhu don zaidu daga alƙaunmu ya hito na ɗaya kenan sannan mun samu illa adatul istisna zaidan shine almustasna saboda haka al-istisna'u al-mujab at-tam to duk istisna'i din da yazo da wannan siga dole ne a yi mai awa al-mustasna nasaba wannan wajibi ne dole ne haramun ne kace ja al-qawmu illa zaidun eh in kai wannan sai a yi mabulala eh kamar ba da Allah ta'ala fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una a ba ita ba fasajadu illa iblisa kai ba ita muke bukata ba wannan a wani babi take ba ita ba babu istisnai ya cike taukidi ne taukidi ne go eh duk aya ɗaya ce ya yi bari dai mu ɗauku ta bakara fasharibu minhu illa kalilan min to wannan zafi dace ba fasharibu minhu illa yawwa saboda haka anan alkalam almujab saboda babu harafin nafayi wawul jama'a shine almustasna minhu wawul jama'a fasharibu ko babu wawul jama'a to wannan shine illa qalilan qalilun din nan mustasna ne min wawul jama'a kenan ba dukan su suka sha ba ko akwai wadanda sun sha eh akwai wadanda ba su sha ba to wannan shi ake kira al-istisna eh to anan shi yasa aka karanta illa qalilan eh ba ce illa qalilun ba fasharibu minhu illa qalilan minhu an fahimci wannan to wannan shi yafi dacewa da wannan babi eh wayancan amsila mahallin su zai zo insha Allah to shi da abin da yake nufi anan mastasnat illa mujaban tamma insibi sai kai mai nasaba wa ba'da nafiyin aw shabihihi to in kuma istisna'i din nan ya biyo bayan nafai ko abin da ya kama da nafai kama annahyu ko al-istifham shine au shabihi a wata nuskan au mudahihi duk dai abu ɗaya ne to me za a yi kun ga akasin wancan bambancin su shine sun saba wuri ɗaya shine annafyu shi wancan babu annafiyu a kansa wannan kuma an samu annafiyu amma kuma dukkaninsu sun yi tarayya akan kowannensu tamun kowannensu cikakke ne mana kowannensu akwai al-mustasna minhu to me za mu yi malam shi ne ya ce a nan ejito bi itiba'u jinsiyin to a nan sai a yi itiba'i an gane idan almustasna minhu marfu'un ne to abin da yazo ba da illa shi ma ya zama marfu in almustasna ma jaa qabla illa mansub ne to shi ma ma jaa ba da illa ya zama mansub idan ma qabla illa majrurun ne shi ma ma ba da illa ya zama majrur shine ma'anar itibai eh shine ma'anar itibai mana a bi shi da hukuncin wancan mun san attawabi'u mun san hukuncin attawabi'u ko mu sani ba eh ba mu san hukuncin tawabi'u ba adahi da na'ati da taukidi da badal wannan shi da itibai ya shek ga ya kullu ala da yake bai zuwa karatu aji rubiya shi yasa wanda ya an daɗe da wucewa da shi ko? to anan in ya zan jinsi dukkaninsu jinsi ɗaya ne da almustasna minhu da almustasna duka jinsi ɗaya ne to anan sai a yi itibai misali ma ja alƙaunu sai ka ce illa zaidu ma ja alƙaunu illa zaidu ko kuma la yaqum ahadun illa zaidu ko ma ra'aytu ahadan illa amran ko ma marartu bi ahadin hmm illa zaidin illa zaidin illa zaidu wancan hukunci ne daban yake shi illa zai zaidin za a ce ko mi za a ce ma marartu bi ahadin illa to za mu zo a kai shi ni na dan da ja abba ji abin da yake nufi yawwa yana nufin idan ya zan almustasna min jinsin almustasna min wadda shi ake kira alistisna almuttasil alistisna almuttasil an gani jinsi ɗaya ne ba wani bambanci war faɗin Allah ta'ala ma fa'aluhu illa kalilun minhu bisa wannan kira akwai illa kalilan minhu to kunga an samu ma fa'aluhu wawul jama'a an samu almustasna minhu illa qalilun qalilun kaga jinsi ne na nami na wawul jama'a to anan yin itiba'i yayi saboda wawul jama'a anan fi mahalla rafi marfu fi mahalla rafi to shi yasa da yawa daga cikin qurra suka karanta da illa qalilun min ba akwai wanda suka karanta illa qalilan saboda mm, akwai sabani zaka yi nasba din amma al-itiba'u asah zaka yi cewa ma ja al-qaumu illa zaidan eh lakinnahu marjuh الأفصح أن تقول ما جاء القوم إلا زيد ما رأيت أحدا إلا هذا هو هو الأصح an fahimci wannan saboda jinsi ɗaya ne amma in jinsi ya bambanta al-mustasna laysa min jinsi al-mustasna minhu to nan kuma annasbu aula bal ma albasriyun suna wajabta yin nasaba misali ma ja alqawmi illa kalban illa kalban alkalbu laysa min min jinsil qawmi jinsin kare daban jinsin alqawmi daban ko to anan ko da an samu nafayi to shi kuma na annasbu aula من الاتباع النصب أولى an fahimci wannan to wannan shine abin da yake magana wa nasbu man qaba yin nasba ga abin da aka yanke daga jinsin almustasna min da ika ce illa kalban to ka yanke kalbu daga jinsin min hmm to wannan shine saboda haka mun samu surori guda uku sura ta farko an ya kuna alistisna'u menene almujab attam wannan mutulakan to abin da ya biyo bayan illa za ka yi mai nasaba mutulakan biduni tafsir kowane irin istisna'i da inda ya cika wa yannan sharuɗa to duk abin da ya biyo bayan illa sai ka yi masa mi istisna'i din mutasili ne ba ruwanka sharuɗa kai dai an ka baka formula an ka baka in ka ganta shi ke na ɗaya ke na biyu sai ce mi eh al-istisna at-tam menene al-manfi ko ai sabaqahu harfu nafiyin shi kuma in kana muttasilan in kana muttasilan bi ma'ana al-mustasna min jinsil mustasna minhu tuna al-ittiba'u aula huwa al-asl amma wa in kana al-mustasna menene min ghairi jinsil mustasna minhu ko shi kuma aka ce mi an-nasbu aula an-nasbu aula bal al-basriyuna ma suna wajabta cewa dole ayi nasba kamar faɗa Allah ta'ala ma lahum bihi min ilmin illattiba azzan illattiba azzan ma lahum bihi min ilm al'ilmu laysa min jinsi zan azzannu daban al'ilmu daban eh to shi yasa da dama daga cikin qurra suka karanta illattiba azzan ba illattiba azzan ba sai suka yi nasba alal listisna saboda zannu daban ilimi ko ilimi za ka faɗa in kace ina zato to ya tashi daga ilimi kasan suna haka nan ina zaton ayan nan ko hadisin nan to ba ilimi za ka faɗa ba eh ilimi yaƙini abinda kake da tabba za ka yake ko kuma zato mafi rinjaye a zannin raji eh wadda shi ake kira ilimi a gani amma a zannin marjo laisa ilmi alwaham laisa bai ilmi ashakku laisa bai ilmi duk wannan ba a kiransa ilimi abu biyu ake kira ilimi alyaqinu wa zannin raji wanda su ne karatu duk abin da ka sani bisa ga yaƙini yadda yake haka yake sunansa ilimi abin da kuma ka sani bisa ga zanto mafi rinjaye illa shi wannan sun same koyut a wasu matsaloli ba kowace matsala ba hmm? a iya wasu matsaloli to ana kiransa ilimi amma a wasu matsaloli to ba a kiran komi ilimi sai ya ƙini sai sai ya ƙini to shi yasa suka kakkasa su akwai almasailu zanniya matsaloli waɗanda babin su zato na iya shiga ciki to na in zaton mafi rinjaye ne ana kiransa ilimi to wannan dai mahallinsa usulul fiqh ba shi muke karatu ba sai sanda muka sa usulul fiqh zamu zamu fahimci wannan insha Allah ta'ala to sai ce amma akwai wasu da ake kira banu tamim wa abdalat tamimun akwai wasu da ake kira banu tamim su sun yi ibdali me ibdali mun san badali yayi ko hmm ko mun san badali ba eh ina misalin badali to ina misalin badali hmm na misali komi za ka kawo kawo ba sai ka ba da shawara ba badali kawai misali eh bal'amur kai ku kayi nisa da yawa badali kashi kusan hudu kuma ka tashi sai ka ɗauko misalin na ƙarshe kabar na ɗaya kabar na biyu kabar na uku a gaya bai ba eh eh eh akaltun ragifa sulusahu to ina wani misali wannan a kawo misali wanda yake sari ba san badali ba ke albadulu albadulu misali kama ka ce ja'a abu hafsin umaru bin al-khattab ja'a abu hafsin umaru bin al-khattab umaru shine abu hafs abu hafs shine shi ake kira badali shi ake kira badali eh alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin shine Allah Allah shine rabbil alamin shine badali shi ake kira badali to dama ka'ida ce akwai al-mubdalu minhu akwai al-mubdalu to duk hukuncin raf'a da al-mubdal ya dauka minhu to shi al-mubdal zai dauka to da haka in kace jaa abu hafsin abu hafs kaga fi mahalli raf ko ba haka ba to dole kace umaru dole shi ma ya zama marfu saboda abu hafsin fa'il ko fa'ili bane yawa shi yasa can da lafzul jalala aka masa jarra shi ma rabbil alamin aka masa jarra saboda itibai to su banu tamim sun yi ibdali ma'ana suka ce a'a mu ibdali za mu yi ibdali ibdali za mu yi amma wa'inda za mu yi ibdali ma'ana wa abdalat tamimun za in yustata in akwai dama in akwai iko a yi ibdali ɗin to sai a yi ibdali na za shi wannan na ƙarshen da ake magana a kansa wanda an ce a yi mai nasaba shi da alisis na almunkatai in akwai damar a yi ibdali sai a yi ibdali misali ma ja alƙaunu illa illa himarun ibdali ke sai zan himaru badal ne na mi na alƙawun sun ce don akwai dama a yi haka me yasa za ka iya cire ƙaunu ɗin ka kawo kalbu za ka iya ce ja alkalba ya ko ko ba ka yi faɗa haka to kaga akwai yiwuwa a yi ibdali ke amma in ya zan bai yiwuwa a yi ibdali to shi ma nan sun ce wajaban nasu kamar ja alƙawmu illa hajaran duk mutane sun zo ban da duci to bai yiwuwa ka ɗauki alƙawmu ka kawo ba ka ce ja alhajaru ba a faɗa haka ko ana faɗa haka yawwa kamar misali ma za da hazal malu illa na ƙasan ma za da hazal malu illa na ƙasan wannan dukiya ba abin da ya ƙaru gare ta sai ta waya to shi ma nan wajaban nasbu wajaba an nasbu an gani? saboda ba a ɗauke almalu a kawo na ƙasu a nan saboda na ƙasu kishiyar ziyada ne bai yiwa ka ce maza da na ƙasu maza da na ƙasu ne ma'ana wannan kaga ba ma'ana ko to shi yasa dole ka ce maza da hazal malu illa na ƙasan ma ja alƙaunu eh illa hajaran kunga dukkaninsu al-istisna ne al-munqati domin al-hajru laysa min jinsi al-qawl ba ba haka bane an-naqsu laysa min jinsi al-mal an fahimci wannan tawaya daban dukiya daban to su bani banu tamim sun ka ce in ne ba a wannan mahalli ba to ya halatta ya ibdali kamar yadda muka bada misali a farko ma ja alqawmu illa kalbun ko yawwa aurinsu ya halatta ma ra'aytu alqawma illa kalban aurinsu yayi mi ya halatta ai to wannan shine ma marartu bil qaumi sai a ce mi illa illa kalbe ko illa kalba za a ce to a wurin banu tamim illa kalbin za ka ce amma a wurin sauran mafi yawan larabawa lasu ba za a yi alƙaunar sahih duk sanda alistisna ya kasance an gani a almunkafe to yin nasaba shi ne aula haza huwar raju alistisna an gani yawa shi yasa ci aka ce fasajaru illa ibilisa ba illa ibilisa ba to sun ce wannan ya nuni akan cewa iblis laisa min jinsi almala'ika to wannan shi ne lissabiƙin fi gairi lijabil atam lissabiƙin fi gairi lijabil atam to nau'i na gaba nau'i na biyar na istisna'i shine idan aka samu almustasna ya gabaci almustasna minhu al'aslu an ya taqaddama almustasna minhu ala almustasna to nan sai aka akasa sai aka aka fara kawo almustasna sannan aka kawo almustasna minhu to ya za a yi ana to shine mala yace fi gairi lijabi idan istisna'in ba tabbatarwa aka yi ba korewa aka yi al'atam kuma ya zamo cikakke to nasbun shi ma na a yi nasba shi ma nan a yi nasba na misali ma ja a illa zaidanil ƙaunu ma ja illa zaidanil ƙaunu mutane ba su zo ba sai zaidu daidai yake daga ce ba ja alƙawmu illa illa zaidu da abu ɗaya ne to anan tun da an eh tunda an samu nafayi wajibi ne a yi a yi nasaba ba damat domin zaidan din nan kaga shi ya fara zuwa alƙawmu shine almusassana min zaidu shine almusassana to duk da an gabatar da shi an akasa to wajibi ne a yi mai a yi mai nasaba ba dama a yi mi ba damar a yi kamar faɗin kun sa alkumaitu mawakin nan ba ku san shi ba ba kwa karatu adab kenan to yau ɗalibi zai zauna baya karatu adab alkumaitu yake cewa ne da yake cewa baitin nashi wa maliya illa ala ahmad shi'atun wa maliya illa mazhab al-haqqi mazhabu to wannan shine misalin wannan asalin zancen wa maliya illa shi'atun wa maliya wa maliya shi'atun illa ala ahmada shine asalin zancen wa maliya shi'atun illa ala ahmada to shi sai akasa sai ce wa maliya illa ala ahmada shi'atun shi'atun shine almustasna minhu ta'akhkhara anil mustasna almustasna shine ala ala ahmada kun ga sai ce illa ala sai mai nasaba eh haka ajizul bait wa maliya illa mazhabal haqqi mazhabu mazhabu shine almustasna minhu mazhabul haqqi shine almustasna kun ga sai gabatar da almustasna akan almustasna min akwai irin wannan alqur'ani eh babu wannan karatu ne na mazaje ne ko ba na mata ba ne duk wanda bai kama jiki ne ba to za a bar shi baya za a bar shi za a bar shi baya to saboda haka mun ji wannan hukunci ko iza sabaka al-mustasna al-mustasna minhu eh amma in istisna in ya zamo almujab attam in ko ya zamo almujab ko attam to duk dai hukuncin kamar yadda aka ambata a baya an gabatar da almustasna ne ko an jinkirta shi duk dai nasaba za a yi ba bambanci to sai nau'i na nawa na bakwai wafit tafriƙi ne wafit tafriƙi illa kal'adam to in ko alistisna ya kasance akwai alistisna almufarragu alistisna almufarragu shi ne na ƙarshe wannan hudu ana magana ne kan illawa duk ana magana ne kan illa to alistisna'u almufarragu shine an yuhzafa almustasna minhu an yuhzafa almustasna minhu dama mun ce ana bukata almustasna minhu sannan adatu sannan almustasna to wanga shi kuma an shafi almustasna minhu an kawo kawai illa da almustasna to wanda ana kiran shi المستثنى المفرغ المفرغ وفي التفريغ إلا كالعدم na misali kamar misali ka ce ma ja'a illa zai zaidun ma ja'a illa zaidun don shi dole sai ya zo da nafai saboda dalala akan wannan abin da aka shafi bai yiwa ka ce ja a illa zai ma shi dole al-istisna al-mufarraq dole an yakuna manfi ghayra mujab to taqdirul kalam ma jaa al-qawmu illa to shi hukunci ne malam yace ita illa din nan kal adam kamar babu ta ne kenan zaka kalli shi wannan da anka shafe me mahallinsa na li'irabi duk abin da a hukuncinsa to shi za ka wa abin nan da ya zo bayan illa illa a nan mulgatun ci kenan in muka ce ma jiya a illa dole mu ce zaidu me yasa saboda alƙawmu da muka shafe fi mahallin raf da mu ambace shi dole ya zamo da raf'a sai mu ce ma jiya alƙawmu dole wajibi ne an fahimci wannan ko? kamar abinda muke karantawa abin nan kalmatu shahada la ilaha illallah istisna'i ne mufarragi eh la ilaha kaga ba ambaci almustasna minhu ba ko ambata la ilaha to shi yasa wajaba dole ka ce illallahu ba ka da dama ka ce illallah hakanan faɗi Allah ta'ala wa man yaghfiru dhunuba illallah ba dama ka ce illallah sai dai illallah saboda an shafi almustasna me yasa saboda takadirin aya wa man yaghfiru dhunuba ahadun to yadda an bace ahadu to dole a ce illallah ko illallahu an fahimci wannan to wannan shi ake kira alistisna al-mufarra al al-mufarra ina misalin wata aya wannan yana da yawa cikin alkur'ani nau'i irin wanda istisna'i kasir في القرآن ina misali eh wama khalaqatul jinna wal insa al-istisna minhu mawjud ya shaykh eh ina wata misalin aya babu to ma makasudi dai yanzu ita illa kamar babu ta ne yawwa in ka ce in ka zo li'rabi ma harfu nafi masalan mabniun ala sukun eh jaa fi'lun madin mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab eh li'annahu mujarrad wa huwa sahihu al-akhir illa sai ka ce mulghatun harfu istisna mulghatun ko mulgan an gane zaidun sai ka ce mi hmm fa'ilun marfu ya shaykh فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر كننا إلا بات أيكي أتكين استثنائي المفرغ المفرغ إلا بات بات أيكي babu wata aya haka kawai mu ce mm mm illallahu wannan yayi mufarragi ne to ina wata aya babu sai yayi tunani ko wajrur bi ghairi wajrur bi ghairin to yanzu an gama da illa illa da ita adda wa'ancan tafasilu yanzu za mu shiga saura adawatu eh dama mai bi mata mafi yawa mafi yawa a larabci shine sai gayo da ita kuma yana ta hukunci yake shine zamu ji yace wajrur kai jarra bi gairin da gayu wahiya kasmi illa idan kai istisna'i da gairu ba da illa ba da ita illa dinnan hukuncin ta hukuncin abin da ya biyo bayan illa bisa ga tafsilin da ya gabata sunan da ya biyo bayan illa ba mun ji hukunce hukuncin shi ba da ahwal ɗinsa to in kai istisna'i ka kawo gairu madadin illa to hukuncin illa hukuncin ma ja a ba da illa ala tafsilin sabik misali ja alƙaunmu to sai ka ce gaira zaidin sau da da illa ka ce zaidu mi za a yi mai nasaba za a yi mishi nasaba za a yi mishi to tun da gairu ka kawo to wannan nasabar sai ta dawo ga gairu shi kuma illa sai shi zaidu sai ya zama majuru dama abinda abbayar ta dole da'imin majururu ne na ana magana akan hukuncin ita ita gairu ita ce matsayin illa to ja alƙaunmu illa zai da haka zaka ce ko to ba ka son ka ce illa gairu kake son ka ce to wajibi ne ka ce gaira zaidin gaira zaidin gaira zaidin kun fahimci abin da yake nufi haka in ka ce ma ja alƙaunmu illa zaidu ake cewa ko zaidan ba yanzu an karanta ba eh illa ma ja alƙaunmu illa eh to sai a zaurara mu karasa to nan baka son ka ce illa gairu kake son ka ce to abinda kawwa zai da can shi zaka wa illa in rafa kai mai sai ta dawo gare ta sai ka ce ma ja alqaumu gairu zaid gairu zaid ko ja alqaumu illa kalban to haka ja alqaumu gaira kalban ko ra'aitul qauma illa zaidan ko to haka dai hawa yau ra'aitul qauma ghayra zaid ma marartu bil qaumi to sai ka ce gairi zaidin gairi gairi zaidin wannan shine abin da yake nufi wajrur bi gairin kai jarra ga gairu yana nufin sunan da ya biyo baya gare ta wahaya ita kasme illa shi sunan da ya biyo baya gare ta shine zaka wa jarra zaka yi jarra dai da ita za ta tsaya kamar madadin harafin jarra kenan ko amma wahiya ita hukuncin li'irabin ta kasme illa kamar sunan illa bisa ga tafsilin da ya gabata ka koma can ka fahimci sunan da ya biyo bayan illa da ina da ina ake mai rufa ko nasaba duk inda ake mai nasaba in kasa gairu to nasaba za ka yi mata inda ake masa rufu'a to gairu rufu'a za ka yi mata kawai misali ma ja'a to sai ka ce gairu zaidin ma ja'a gairu zaidin domin da illa ka ce zaidu wajaba an ya kuna marfu'an saboda istisna'i ne mufarragi ba yanzu aka karanta ba? to wa bi khalaha sha'ada in fi'ila to sai nau'i na uku ita gairu ka kumanta duk sanda suna biyo baya gare ta dole a mai jarra kowane iri wannan shine amma ita ana maganar hukuncin ta hukuncin ma ja a bada bada illa to yanzu akwai khala akwai hasha akwai ada su wayannan guda uku sauran da bai kawo ba da ba akwai akwai su siwa siwan suwa bai kawo su ba to amma su waɗanga guda uku su aikinsu ɗaya su kuma yanka isa sina'i da su an gani tana da zaɓi ko ka yi nasaba ko ka yi jarra eh amma da sharaɗi in baka samu su ma ba جاء القوم خلا زيدا خلا زيد عدا زيدا عدا زيد هاشا زيدا هاشا زيد kana da wannan
ana da wannan zabi Eh, su in dai da su kai istisna'i to kana da wannan amma da sharadi in ba a sa musu ma ba su da wani lokaci sukan zo da dama tasu ma ba wai ta ta nafayi ta korewa ba wadda ake magana ba mm. kamar yadda muka bada misali an gane yawwa ma qama khala zaidin khala zaidin eh saboda haka almustasna bi khala ko ada ko hasha la ya'ti marfu'an bai zuwa marfu'i ko dai yazo mansub ko yazo majrur amma in ka samu suma to wajaba an yakuna mansuba da a wannan lokaci sun koma a fa'al ayyuka an gane misali ma ja alqaumu ma khala zaidan ma ada zaidan ma hasha zaidan to saboda wannan ma to sunan da ya biyo baya gare su ba ka da za- dalili ba ka da zaɓi dole sai ka yi sai ka yi annasu to shi yasa ya ce wa bi khala hasha ada in sib fi'ilan in suka zo halin da suke a fa'al to ka yi nasaba fa'ilan ɗin nan hal ne nasu su in sun zo halin ma'ana hala hala kauniya an gane a fa'alan to sai ka yi nasaba ga sunan da ya biyo baya gare su kamar yadda muka ba da misali in ka samu su ma sun koma ayyuka in ka cire musu ma to sun koma sunaye in ka ce ja alƙawmu khala zaidin ko khala zaidan tonan khala ba ba fi'ili bace suna ce amma kace ja alqaumu ma khala zaidan tonan khala ta koma aiki to shine yake magana ana saboda haka su fuskar larabin su biyu ce kawai in sun zo mujarradai eh ba a gwama ya su da mimin ba sunan da ya biyo baya gare su laka an tansibahu au an ta idan an gwama ya su da ma wajaba wajaban nasu hazahu al'amur wadu kowa ya fahimta ke to Allah ya taimaka sau da haka nan za mu dakata a yi ƙoƙari a yi muraja'arsa sosai kun ga mataki uku ne akwai almustassina bi illa shi adda hukunci hukunci da yawa akwai almustassina bi gairi mun ji hukunci hukuncensa akwai almustassina bi khala wa'ada wa hasha eh su ma mun ji hukunci hukuncen saboda haka sai a kiyaye don kan mu ji ka wata rana ka ka ka zo ga istisna'i kuma kayi kayi banna ko yawa saboda haka tunda ayi recording sai ka je kai ta muraja kai ta muraja kai ta mur duk hukuncin hukuncin nan ka haddace su in ho ba a har da ilimi ho bai tabbata eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh